وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين بقوي قوة جمادة أولى jira annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai, wanda ya dace da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta biyar. muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا متاشي باب الحلم والأنات والرفق haka ne ko? baban da yake bayanin alhilm kwadaitarwa akan haƙuri mutum ya zamanto mai haƙuri ne shi mai dauriya ne mai juriya zaman shi da mutane zaman shi da gidan shi da iyalan shi da makwabtan shi ta ko ina mutum ya zamanto dai mai hakuri ne wal ana da kuma ainihi nawa nawa cikin alamurra alana sabanin gaugawa ne mutum ya zamanto yana da natsuwa da tsanaki akan daukan mataki ba da kaji magana kawai sai ka yadda da ita ba ba da an zo ma da abu kawai sai ka yadda ka je kana yada ba ka tsaya ka nazo kai shiru ka ji labarin yaya yake ya mutane sun karba ba ana ta yawo da shi koko amma ba da an gaya ma shi kenan ba da an gaya ma game da wani mutum kawai sai ka ce ashe mutumin banza ne to ana son al'ana nawa ana son jinkirtawa gabanin mutum ya ɗauki mataki akan abin da za a ɗaukan mataki akan shi warrifq kuma babu zai magana akan sauki sauki cikin al'amura ka zamanto mai sauki kar ka zamanto mai tsanani domin Allah ta'ala mai sauki ne kuma yana son sauki kamar yadda zamu gani ana so ka zama mai saukin al'amari mai saukin kai ba mai tsanani ba ba mai wuyan lamari ba duk lokacin da mutum ya zamanto mai wuyan lamari yana da wahala a fahimce shi zama da shi da sauransu wannan mutumin ya bar suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yace wal kazimin al ghayza Allah yace kuma masu tsoron Allah da suke samun gidan aljanna suna hada hushi bana suna da hakuri kenan wal'afina anin nasi sa'annan kuma suna yahin wa mutane ima daidai wannan nau'i ne na mai na haƙuri wallahu yuhibbul muhsinin Allah ta'ala yana son masu kyautatawa mana yana daga cikin kyautatawa haƙuri juriya da dauriya da haɗe hushi da yahi ma mutane yana daga cikin kyautatawa da kai ma mutane to Allah subhanahu wata'ala yana son masu wannan وقال تعالى كما الله تعالى يتي خذ العفو كريكي يافيوا وامر بالعرف كيومرني ده الهيري واعرض عن الجاهلين sa'annan kuma ka kauda kanka daga jahilai wannan ma yana nuna hakuri kenan ka rike da biya ta yahiwa kai riko da yahiwa duk lokacin da aka maka yahi sannan kuma ka yi umarni da abu mai kyau ka yani daga mugun aiki sannan ka kau da kanka daga ainihi waɗanda suke jahilai ne nan ma hakuri ne za ka yi da jahilai domin shi jahili komi abin magana ne wurin shi saboda rishin ilimi saboda jahilci komi abin waɗi ne da ƙarami da babba da wanda ya kamata a yi magana da wanda bai kamata ba shi wurin shi abin magana ne kuma ya ta yawo da magana ya ta yada ta abinda bai kai kawo ba shi wurin shi abin yawo ne saboda baya da aikin yi baya da abin yi kwalwar tashi ba komi ciki da akwai wani abu da ya shagalta da shi da akwai ilimi da ya shagalta da zikirin Allah da karatun alkur'ani da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma babu komai cikin kan yasa da abin da yazo sai ya sai ya yayi shi ya ce yawo da shi ba da wata hira sai wannan to idan jahili yama irin wannan ka kawo da kai daga barin shi kattabe mashi domin kai kana da abin da za kai shi kuma ba da shi wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a mai kyawu da mummuna ba su zama daya idfa billati hiya ahsan Allah ta'ala ce ka ture mummuna da abin da yake mafi kyawu fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ana nan ana nan sai ga wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya ba ya kaunarka ka annahu to ka maida shi kamar dai shi waliyul hamim masoyi ne amini duk wanda ba ya kaunarka duk wanda yake jin haushinka in ka gaba da shi ka sakan mai jiki ka nuna kai masoyin shi kaka biye mashi kaka nuna mai wannan muguwar ɗabi'a wa ma yulqaha ba kowa ne ake gamawa da wannan ɗabi'an ba a sa ya gamdakatar ya dace da wannan ɗabi'a ɗabi'a mai kyawu ta zamantakewa tsakanin mutane illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha kuma ba kowa ne ake gama shi da wannan ɗabi'a ya dace da ita ba, illa zu hazzin azim sai ma abucin rabo wanda yake rabo mai girma. Sadaka, duk wanda ka gani da ɗabi'a mai kyau, ba ka sani cewa nan mutumin kirki, ba yadda za a yi ka zamanto mutumin kirki ba ka da ɗabi'a. Ɗabi'a ita take nuna kirkinka, ita take nuna kyawun zuciyarka, domin zuciya ta riƙe abu mai kyawu. To in ya bayyana yana nuna kai mutumin ƙwarai ne. da aqidar ka da tauhidin ka in dai baka da dabi'a to baka yi ba domin shi mai aqidar da tauhidi ba haka yake ba yana zama lafiya da mutane yana girmama mutane to ina ka samu muguwar dabi'a ka ji an mutane yaban shi suke ana kai wani akwai aqida zaka kullun cije yake ba ba aqida bace manzo Allah ba cije yake ba manzo Allah saki yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sake fuska ga dan uwanka sadaka ne ka kuma kagin tsayage nan saboda haka aqida sa mutun take walwala tana bude ma zuciya ba kunta ta ma take ba afaman sharaha Allah sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbi duk wanda Allah ta'ala ya yalwata mai kirgin shi zaka ganshi akan haske yake daga Allah subhanahu wataala waman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ta'ala yake so ya shirye da shi Allah zai yalwata mai kirji shi ga musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqa ka'annama harijan ka'annama yas'adu fis sama wanda kuma Allah yake so ya batar da shi Allah zai kuntata mai kirji shi kama abin da yake hawa sama kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun saboda ka dabi'a mai kyawu abin soci a cikin rayuwa kuma ita ce take nuna hakikaninka kai wane ne kai to da dabi'a mai kyawa ake gane kai wane ne musulmin kwarai ne kai ko na banza ne wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wataala yace wala man sabara kuma lalle wanda yayi hakuri wa ghafara kuma ya yafi ya gafara ga abinda aka mashi na laifi inna zalika lalle wannan lamin azmil umur lalle yana daga cikin al'amurra masu ƙarfi mutum ya zama mai juriya mutum ya zama to mai yafewa wani ibn abbas radiyallahu anhu ma an karba hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li ashajji abdul qais ga ashajji abdul qais wani mutum ne wanda suka zo tawaga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sai yana nan cikin sahih muslim a cikin kitabul iman wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna fika khaslatayn wanda Allah ya ce lalle cikin ka akwai dabi'a guda biyu yuhibbuhum Allah Allah ta'ala yana son waɗannan dabi'u naka guda biyu alhulmu wal'ana alhilmu haƙuri wal'anatu da kuma nawa tawaga suka zo su da yawa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam domin su koyi addinin musulunci da suka zo kowa ga abin nan kowa aka zo bakin masallaci shigowa madina shi kenan kowa ta yadda kayan shi suka yi ta ruga da gudu suka ta wurin annabi sai shi kadai duk shi ya tattara masa ababen hawansu ya daddaure su kayan da ya zo da su ya nemi wuri ya sake wasu kaya ya daure sai da ya tabbatar da abubuwan hawansa duk suna nan cikin aminci sannan ya tau manzala yana kallon shi manzala ya ce kana da ɗabi'a guda biyu kana da haƙuri kuma kana da nawa su saura duk sun ɗimauci a yadda suka zo haka suka gana da annabi shi kuma sai da ya tsaya tsaf ya kimtsa ya gyara jikin shi da kyau sa'an na ya ta wurin mazala mazala ce waɗannan da biyu naka guda biyu masu kyau ne to kaga haka ake so mutum ya zama to yana da haƙuri zama da mutane kuma yana da wato nawa ma'ana ba da gaugawa cikin al'amari ba a san gaugawa cikin al'amari al'ajalatu min ash-shaytan wa ta'anni min Allah to gaugawa aikin shedan ne jinkiri da nawa kuma daga Allah ne subhanahu wataala rawahu muslimi wa muslim yarwaito shi wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kare tabbata gare shi ya ce inna Allah rafiqul lalle Allah subhanahu wataala mai sauki ne yuhibbur rifqa Allah yana son sauki fil amri kulli cikin al'amari dukkan shi gaba daya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi Allah ta'ala mai sauki ne shi yasa ma addinin shi ya zama to sauki gare shi to kuma Allah yana son sauki cikin me cikin duk al'amari ba a son tsanani ke yasa babu tsanani cikin addinin musulunci ko yawwa yuridu Allah an yukhaffifa ankum yuridu Allah bikum al-yusra wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj cikin addinin musulunci ba kunci ba tsanani ba wuya ciki komai mai sauki ne saboda mi saboda mai addinin mai sauƙi ne to kuma Allah ta'ala yana son sauƙi cikin dukkan al'amari gaba daya saboda haka mu zamanto masu sauƙi kada mu zamanto masu tsanani masu wuyan lamari don wannan ba koyarwa addini ba ce wa anha an karbo daga Aisha hayyau da radiyallahu anha da dala ta kara tabbata a gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi alayhi salatu wassalam qala yace inna allaha rafiqun lalle Allah ta'ala mai sauki ne yuhibbur rifqa kuma Allah yana son sauki wa yuti ala rifqi Allah yana bada kyauta akan sauki ma la yuti ala al-unfi abinda Allah ta'ala bai bada shi akan tsanani wa ma la yuti ala ma siwahu kuma abinda Allah ma baya bada shi akan abinda ba shi ba mana da abin da ba sauki ba to Allah subhanahu wata'ala bai ba da kyauta a kan shi amma in ka yi sauki cikin lamari Allah subhanahu wata'ala zai baka zai baka abin da kake so da ka da abin da kai cikin sauki to Allah ta'ala yana son shi kuma Allah zai ma sakayya da abin da kai akan tsanani ko kuma akan abin da ma bai kai tsanani ba amma dai ba sauki bane to Allah subhanahu wata'ala ba zai baka komai akan shi ba kuma Allah bai saka ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa anha ayyau dai an karbo da gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rifqa lalle sauki la yakunu fi shay'in baya kasancewa cikin wani abu illa zanahu wajen sai ya kawata wannan abu to abin da aka yi sauki a cikin shi to abin sai yayi kyau sai saukin yayi mai ado da kwalliya sai kaga ya zama abun burgewa wala yunza'u min shay'in kuma shi sauki ba za a taba cire shi daga wani abu ba illa shanahu sai ya munana wannan abu to abin da aka yi babu sauki ciki to abin baya da daɗin kallo baya da daɗin ji kuma mummun abin nan munana yake lalace saura kenan ba a san tsanani cikin lamari abin da ake so shine rangwame rangwame shine yake gyara abu tsanani bata abu yake mu zamanto masu saukin kai masu waɗanda muke da saukin a hau yanzu suka iske musulmi fahimtar su guda aƙidar su guda amma kuma baran-baran ake rayuwa wani ba ta soya mu to ina ga wanda daga kai kana kallon shi ma ba mutumin kirki ba ya za ka mashi ba ka yarda ɗan uwanka da kuke sallah lokaci ɗai bai hauka to ina ga wanda ba ku sallah lokaci ɗaya da waɗannan abubuwa muna da su da yawa waɗannan mugayen ɗabi'u ne ba ɗabi'u ne na ƙwarai ba da wanda muke sallah tare da su lokaci da dukkan su ‘yan uwanmu ne musulmi fahimta abin nan bambancin fahimta ke tsakaninmu kawai amma dukkanmu manufanmu mu bauta ma Allah subhanahu wataala kowa da yadda yake fahimta addinin musulunci to ko su ba yarda kai musu tsanani ba idan ba yarda ka makafarai ba ina ga ‘yan uwanka musulmi don wanda lokacin da kake gwadon dabi'a kamar kana talla addinin ka ne kana cewa haka addini na yake to wanda ba addinin yake ba ya za a yi shigo cikin addinin ya sa rigingimu na addini ma bai kamata musulmi na yinsu ba ta da yadda muke da bambanci na fahimta haka su ma wanda ba musulmi suke da bambancin fahimta duk waɗannan wuraren ibadar da kake gani duk kowane da fahimta shi fa ba iri ɗaya ba ne shi yasa aka yi su daban-daban aka yi sunan su ma daban-daban to mazhabin su ma daban-daban ce aqidar su daban-daban ce cikin su akwai wanda yarda ayi sallar cika shekara tayewa annabi sa cikin su akwai wanda bai yarda ba amma ka taba ji suna rigima amma in lokacin aka tambaya akwai wanda ba sai sai ce akwai shi malamin zaka yi yana cewa akwai amma ba zai soke su ba ba zai bata su ba amma mu za mu zanna muna bata junanmu kowa na jin mu wanda ba musu yana sauraron mu ya ke nan sai ta mana dariya raddi da mai da martani kamata ya zama tsakaninmu ba mai to karar mai ta fada ba tsakaninmu musulmi da musulmi ana fada kaga mai kamata ba kuma an yawa ba zai zama kullum ba ya wasu ma sai in karatu ya zo an kai sai a wuce amma kullum jiya mun ce kaza to bari ma mu kara maimaitawa shikenan sai ma a rihe littafin ai ta bayani ba a karatun wannan baya da amfani kana koya abin nan masu sauraron ka muguwar ɗabi'a da kin mutane Allah ta'ala da manzon shi sun yi umarni a yi raddi amma ba kullum ba in ya kama aka yi shikenan ko da ka ji wani ya maido maka kyale shi ci gaba da karatunka abokar goma haka yake in yayi karatu karatun ya bata ma mutane da aka yi ta yi gobe ya zo ko an mai maganan ma ba ya maimaita ta sai wuce ta karatun shi ba an ji bajiya kuma sai a kara maimaitawa so ko yan hituna suna nan sun kara dawowa so suke a kara maimaitawa sai ya kyale su haka ake yi abin da ya wuce ba ya wuce ba karatu na ta yi karatu ake yi gobe ba an ci karo da irin wannan abu sai a yi mu tsaya wuri guda ɗaya mai ta magana guda sai ka ce ba mu da abubuwa Allah ya sauka mu Qur'ani aya 6000 da 200 da wani abu amma mu tsaya kan abu guda ayoyin nan duk bayanan su daban-daban yake galibin su to tishi kenan sai mu tsaya akan aya guda dai mai ta bayanin ta sai ka ce ta kada Allah ya sauka ko kuma akan wani hadisi sai ka ce shi kada manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو هريرة الله قال مشير دايج بال عربي يتي ونمتنا قوي يا إبوهي بالمسجد أتكين مسلاتي ya zo daga kawai ya shigo masallaci kawai nan ciki irin masallaci nan ba wai hilin masallaci ba cikin ɗakin masallaci kawai ya nemi wuri ya bawa shi fa qama nasu ilayhi sai mutane suka tashi zuwa gare shi liyaqa'u bihi ko li yaqa'u fihi domin su fada mashi wana dan su su bige shi suka tashi saboda ya kawo kazamta cikin masallaci abin da ba daidai bane fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'u sai manzo Allah ya ce ku kyale shi saboda manzo saboda sauki saboda saukin kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa bima rahmatin min Allah linta lahu manzo Allah saukin kai gare shi yace ku bar shi ya tsare shi ba ya tsari bane wanke shi zai wa ariqu watsa ala bawlihi akan fitsarin nashi sajlan guga mimma in tarwa ku je ku ɗebo ruwa cikin rijiya guga guda daya zuba bai tsarin ma shikenan ko ko guga ba za ta yi wanke tsarin da mutum guda ya ba san mata mashi yawa aw zanuban min ma'in koko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zanub ba sajlan ba zanuban min ma'in gugatarwa balamma fa inna ma bu'ithum muyassarin ko muyassiri lalle ko ai ko ku kuna masu kawo sauki yana daga cikin tsanani irin abin da aka yi in kaga mutum jahili yayi abu ba daidai ba ba hada zaka mashi kai tsaye ba sai rikici ya rude kuma sai ka cire mai san saboda bako ne sabon musulunta ne ko tsoho ne inda jahili ne to kamar mu'amala ta wanda bai sani ba kanka mai mu'amala ta wanda ya sani to mu ba ruwanmu mu a wurinmu da wanda ya sani da wanda bai sani ba yawa duk bugu ɗaya muke musu walan tub'athu mu'assirina ba aiko ku kuna masu tsanani ba ai gogo ne masu kawo sauki ba masu kawo tsanani ga mutane ba rawul bukhari tare da cewa abin da ya ba daidai bane amma duk da haka nan shi yasa da da ya tashi sai addu'a yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da kai Allah ya mu rahama mu kare ban da kowa Allah ya ce rahama Allah yawa gare ta za ka samu kadai cikin ta ta ba mu yawa ka bari su ma yan wadi su shigo ciki to me yasa saboda sun tashi domin su bige shi an mai tsawa bai ji daɗin abin ba da haka ake so musulmi ya zamanto mai saukin kai ba mai tsanani ba ko jahili kaje yana ɗimi an zo yana ɗima addini bi shi a hankali kakka bugar da shi ka bi shi a hankali kaje ina za a yi tahiya ka ce na ji naka amma bari ka je yadda abin yake ba sai an yi wani faɗa ba ba malami ba ne jahili bai san komi ba ta abin da ya zo da shi saurara shi kawai in ya ƙare sai ka ce to ka je yadda abin yake tun da ka saurare shi ka girmama shi kuma ka ce lalle na ji shi ma ilimi ne amma ga wanda yi shi ba shi kenan ba amma sai ku tashi baran baran idan da duk inda ya gan kama da ya ka zo wurin sai ya bar wurin ka yi kaurin suna wurin shi sunan ka ya baci da ya ganka sai ya tafi shi sai ka tafi sai ya dawo wurin kada ka mu zamanto masu saukin kai kan mu zamanto masu tsanani السجل مع السين المهملة السجل أنا أفضل شيني دا السين ودى تجي مهملة باتا دا دقو وإسكان الجيم دا كميم جيم سكون سجل وهي الدلو الممتلئة ماء تجي قوقا ودى أكتكا تدروا وكذلك الذنوب هكذا ما الذنوب قوقاتي ودى تجي كدروا sai an ciko ta da ruwa sai a ce mata mi to sai a ce mata zanubu kuma a ce mata as-sajlu to shi ake ce mata guga da larabci in ba komai cikin ta shine addalu guga kanguwa ke amma da an cika ta da ruwa ta zama to zanub fa inna lil ladina kafaru zanuban mithla zanubi ashabihim la yastajilun ine zanu guga an ciko ta Allah ya cika mana guga da arziki wa ana anas radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga anas Allah ya kara mashi yarda ali nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi sallallahu alaihi wasallam yace bashiru ko yassiru wa la tu'siru Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa bashiru ku faranta rai wala tunaffiru ka ku kori mutane ku zan gaya wa mutane labarin da zai barin su tare da ku kar ku gaya wa mutane labarin da zai sa mutane su guje ku su su yi ta gudu kowa aziza kai ka za shi cikin mutanen unguwar da kasan ta yi kaurin suna in musu wa'azi mai daɗi sai ka kowa ya zo yi wa'azin da babu sabani cikin shi kowa na son irin shi sai ga kowa ya zo to nan ciki kaga kowa ya taru sai ka zan kiran soka wani abu wanda kake so a gyara amma an kace jama'a to magana za mu yi kan kaza unguwar ta yi kaurin suna da 'yan shaye-shaye to jama'a ga mu cikin unguwa kaza sanannen unguwa ce ta 'yan kwaya ce da 'yan wiwi saboda haka 'yan wiwi da 'yan kwaya ku sani ku kattan masu saba Allah ne ‘yan wuta ne ku wallahi in dai ba ku tuba ba saboda haka kan aikin ku za mu magana shi kenan ta kowa ya zaman sheki zauwa amma doko wani abu wanda bai da alaka da wannan mun tabbata ya aka kai mu gidan kaso mai wa'azi ‘yan kasan kawai haka suna ta harkar gabansu da lasu yi ga haka cikin ciki ba wai nan waje ta inda suke cikin kasan can kukuma muka shiga suna tare gaggabansu kawai ana ta kuwa kawai sai na ce jama'a zan yi wa'azi kan aljanna yake nan sai aka yi cit duk kowa sai ya taho wani ma wanki yake maza aje wankin ya taho wurin ya cit aka yi wa'azi ko taba halin su bin to halin wa za ka taba ciki wani sata wani cin amana wani faɗi wani kisan kai to laihin da za ka magana Allah ya magana kan aljanna ce jama'a kakku hidda tsammani daga samun rahama Allah Allah yana son ce turin yi aka zanna kowa ya bar wani abu aka zo aka zanna ku ga akalla ka koya masu duba ba tare da ka faɗi laifinsu ba baka ce sun ma Allah laifin komi ba haka ake yi an kace laifi za kai to da mulayinsa aka yi ta hujjuwa za a tsaya saurare ka azan kana suna kada Allah ke alawancin malam ya kyali shi da haka za a yi ta ma in baka yi sa wallahi wani ma sai bige ka to tun da dama cikin laifi yake wani dan ta'adda ne duk abin da za mai ba an riga an yi ba to haka ake lallaba ma mutane ake ba wai tsananta ma mutane ake har a cire musu son Allah da annabi daga zuciya ba a hankali a hankali sai ka abin nan to saboda haka ku zangi gaya ma mutane labari mai daɗi kan ku gaya ma mutane labarin da za su gudu su guje ku su tafe su muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu an karba hadisi daga jarir ibn abdullah Allah ya kara mashi yarda قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man yuhramir rifqa duk wanda aka hana mashi sauki yuhramil khaira kullahu za hana mashi alheri gaba daya duk wanda baya da sauki cikin al'amarin shi to baya da alheri wurin Allah in dai baka dace da kyauta Allah ta sauki ba to ba za ka samu alheri wurin Allah ba ga sauki babbar kyauta ce da Allah yake ba wanda ya ga dama cikin bayin shi rawahu muslimi ma muslim ya rawaito shi wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce mashi ausini kai mani wasiya qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taghdab manzo Allah yace to kakka bata ranka kakkai fushi faraddada sai ya maimaita miraran shudi bayan shudi qala yace la taghdab kakka bata ranka rawahu al-bukhari ma'ana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne kakka ya aiki da fushi kakka bige mutum ko ka zage shi ko ka ga mai bakan magana lokacin da ranka ya baci ka zamanto mai yin karhin zuciyarka a lokacin da ranka ya baci ma'ana ba hushin haka ana ba dan adam yana iya rayuwa bai hushi ba tunda ana bata mashi rai kaga ba a yi raba shi da da hushi amma abinda ake nufi aiki da hushin aiki da hushi shine zagi ko bakan magana ko ka turi mutum ko ka kashe shi da magi ko ka ɗauke shi ka nasa ga ƙasa yana daga cikin mi aiki da fushi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma'ana ka zama mai haƙuri ko abin da aka maka baka ji daɗin shi ba to me ya kamata ka yi ka yi haƙuri ka jure وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن كربا حديث دقى أبو يعلى شداد بن أوس الله يقال مصير ده شيكما يا كربا رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من ذا الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء للي الله تعالى ya rubuta kyautatawa akan dukkan komi komi Allah ta'ala ce a kyautata mashi dukkan komi da kowa da komi da mutane da itace da karafuna da ruwa duka duk komi Allah ta'ala ce a kyautata mashi bai za qataltum idan za ku kashe abin kashewa fa ahsinul qitla to ku kyautata kashewa ku kashe da kyau yawa da abin da zaka kashewa tun daga kwaro yanke su tsakaka komi ka kashe shi da kyau ko kisa za a yi na haddi a yi kisa mai kyau a yi kisan da kawai za a kashe mutum ba tare da yaji yana taballabulla ba da zara an mai abu shi kenan rai ya hita kyautatawa kenan kaga abin da ba daidai ba ne kuma musulunci ya ce a kashe shi amma wurin kashe shi an ce a kashe shi da kyau ka mai kisan da za a cutar da shi wa idza dabahtum idan za ku yanka abin yanka fa ahsinu dhibha to ku kyautata yanka ko ku samu wuka mai kabi wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayan ku ya koda wukash ya wasa ta da kyau tai kaibi wal yurih dabihatahu kuma ya hutar da abin da za yankawa ta yadda da an dora wuka kawai bahaushe ya ce ga yama jini na wuce su a kawai shi kenan tun kayan jini ya zo an gama sai dai jini biyo wuka ba tare ba ba ana yi ba ana gagarawa wuka ta jina-jina da jini ba a san irin wannan su ake kawai da kaza su inda kaya yanka shi kenan haka mutum ya taushe kaza malam kaza ya karama a kasa samu wukar da za ta yanka ta ana ta gagarawa tana ta bulla-bulla in rago ne ma haka nan wani rago in ya yi karin masu riko masu biya kurci sai an bi shi da gudu an kamo ba ba a san irin wannan wuka din ana son wuka mai kai wadda da haza kawai shi ke da haka ma idan za a sare wuyan mutum ya yi ridda ko ya yi kisan kai an ce sai an kashe shi sai a samu wuka kai kwai wuka mai kai wadda da an haka kawai shi ke Da haka Allah subhanahu wata'ala yana son kyautatawa cikin dukkan al'amurra gaba daya. Wana shata radiyallahu ana qalat Aisha Allah kara mata yarda ta ce ma khayyara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bainash amrayni ba taba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin al'amari guda biyu ba qattu tunda ake illa akhadha aysarahuma sai manzo Allah ya dauki mafi sauki Bi lokacin da Allah ta'ala zai ba annabi zabi tsakanin al'amari guda biyu ga mai waya ga mai sauki sai manzo Allah ya dauki mai saukin ma lam yakun ithman matuqaddai bai kasance zunubi ba inda ba zunubi to manzo Allah yana dauka shi muna ganewa to haka ma duk lokacin da za ka mutum fatawa kakka ɗora mutum akan tsanani ɗora shi akan sauƙi matuƙar da wannan sauƙin ba saɓo ba ne ba zunubi ba ne to ɗora shi akan shi kakka ɗora shi akan abin da bai iyawa nan gaba in ya yi so guda nan gaba abin ya fi ƙarfin shi idan matsala tana da mahita aya ce ko hadisi ko bayanin malamai sun yi daban-daban to ɗauki mafi sauƙin matuƙar dai mafi sauƙin ba saɓo ba ne shi ya dacewa don koyi da ba da manzala sallallahu alaihi wasallam fa in kana ithman in ya kasance zunubi ne kana abadan nasi minhu to sai ya kasance ya fi mutane nisa daga wannan zunubi wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi nafsihi fi shay'in qat tunda ake annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaukar fansa saboda an mashi abu ba saboda ka taɓa zatin shi shi zala bai zannawa ya ta magana amma sai in ka taɓa addinin musulunci to haka ake so duk wanda ya zage ka duk wanda ya ma wata bakan magana kyale shi kawai duk wanda ya wasu dumumuwa musamman malami kai aka taba ba addini aka taba ba shikenan amma an taba addini yi magana amma ka taba ka aka ce ma sakarai kyale mutane jahili kyale mutane duk abin da za a ce ma kyale su kawai saboda ba addini kai ba kai aka taba ba addini ba saboda kana kana ta dumumuwa ma'ana ya nuna kai kanka kake kariya ba addini kake ka bari Allah Allah shigan ma annabi sallallahu duk wanda ya taba annabi Allah shigan mashi yake kai ma ka yakuri kai koyi da annabi sai Allah ya shigan maka illa an tuntahaka sai fa in an keta hurmatullahi alhurma Allah subhanahu wataala fa yantakimu lillahi ta'ala to sai manzo Allah ya dauki fansa ya rama saboda an taba Allah kaje yadda ake yi متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوش وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم كنا سنباك الأباري بمن يحرم على النار جمد متنا ديكي حرمتا قوتا وتا بذات الجيش با أو بمن تحرم عليه النار كوكما جمد متنا دوكتا تكي زما حرام أكنش تحرم من دال يتي وتا تنا زما حرام على كل قريب أكدك متنا ديكي makusanci ne, hayyinin mai sauƙi ne, layyinin mai daɗin kai ne, sahalin mai tsananin sauƙi, duk wanda ya haɗa waɗannan ɗabi'u guda hudu, ma'ana karibi yana kusa da mutane ba a nisanta su, yana kusa da mutane yana fa'idantar da su, yana ƙarar da su yana taimakonsu a kan rayuwarsu da addininsu, bai yi nisa da su ba, haka ake so malami ya zama yana kusa da mutane, ba yana nesa da su ba. yawwa ka je ko gidan malam ka yi tsaye ka yi ta bugawa ka kira waya ce ina zuwa ya bar ka nan ya shanya ka kaga ya nisa da mutane gobe wani in wani yace zai je zai ce ka ce malam din ce to ka je ka gani amma dai wallahi akwai wahala to ba so kaga kai nisa da mutane so ake kai kai kusa da mutane kuma duk wanda ya tare ka a matsayinka na malam ba tambaya addini bace kudi zai ce ka bashi wanda ya ce ka baya kudi ce kai wurin masu kudi a baka amma an kana son fatawa aya ko hadisi to sai a baka ka sai da naka ce ba ba san wa bayani amma amma tambayani mai hukuncin alwala ya ake tsarki ya ake wankan janaba yawwa nayi sallah kaza na mance ban yi kaza cikin sallah me to dan sai faka mota ko mutu ko kuma kasa nake in tsaya ko kira na kai sai a amsa mutum kamata ya zama yana da sauki kuma yana da kusanci da mutane duk lokacin da aka lalabo ka a same ka yawa kuma an lalabo ka kaya hakuri kakka ba ta ranka domin cikin masu kiran nan naka wata rana wani sai ka ja ce malam gani nan ko gida alhaji wani ya turo ni kaga ai dama ba ka da ba ka da wayin lamari ba sai ka sauko ba sai ka hito waje ko gaisa amma an kai kana da abin nan ya kira ka kace ba ka zuwa aiki kake sai ce wanda ma sako ne alhaji ne to ya za aiki ha kaga ba daidai bane shin sa ake son mutai zan musulmi su kuma mutane ya kamata zan ji girmama malamai san darajar malamai san babu mai daraja duk cikin kasa kawo malami malami ya yi shugaban kasa daraja ya yi gwamna ya yi firaminista ya yi duk ministoci daraja kamar yadda ba a musu wannan rishin hankalin kai ma ka kiyaye su ma masu ɗauka amma bai kamata ka zanƙi musu shi ba amma an yi kuma tun da an ce suna da saukin kai sai haƙuri to sai sai haƙuri dama amfanin zaman tare ke na ɓata maka rai ka jure amma ba daidai ba ka yi haƙuri ba shi bane zaman tare ba المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم rututanya da su dinnan kai hakuri saboda su ba kamar ka suke ba ka bi su ka bi sanin addini ka bi sanin Allah da Annabi ka bi su komi kira kai ne zaka koyar da su tana kana koya masa haƙuri ne cikin rayuwa su ma ta rana in sun kai wani matsayi ko irin naka ko bai yi da kaiwa kamar naka ba sai su yi koyi da kai amma in ka dora su musu muguwa hanya su ma abin da za su yi kenan to saboda haka ana son musulmi duk musulmin da yake da saukin kai yana da kusanci ga mutane ba ya da wayan lamari to wuta haramun ce akan shi kenan kaga sabanin haka yana iya shiga wutan bai da waɗannan dabi'u ko Allah ya kiyaye rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa kala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau Allah ya kara mana kyau Allah subhanahu wataala ya kara mana imani Allah ya sa mu kare da duniya lafiya wanda muke karantawa Allah ka sa mu yi aiki da shi Allah ka sa ya amfane mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين